mubina bamiji tabaraka ta'ala yana gaya wa manzon Allah inna mu nunul azamati kenan nun mai na girma ba na jam'i ba fatahna laka fathan mubina wannan sura Allah ya saukar da ita ne hijira tana da shekara shida lokacin da aka dawo ana dawo daga bai'atul ridwan wato shekaran hudaybiya shekara ta shida ta hijira a cikin watan zulhajji aka saukar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya dawo daga yayi hijira ya dawo madina ya shekara shida yana begen ya je yayi dawafi tsakaninsu kuma da makka babu zaman lafiya amma duk da haka shi zai sanar da su ba ya zo yaƙi ba ya ɗauki sahabbai dubu da ɗari hudu ko da ɗari uku ko da ɗari biyar hilafan masu riwaya yana tafiya mutanen makka suka ji labari sai suka gayyato manya-manyan kafirai masu yawa suka tare akan hanyarsa to da ya je wani wuri sai wani ya kawo masa labarin gafa mutanen makka sun shirya maka yaƙi a'a mutanen makka har yanzu ba su gai da yaƙin nan ba yaƙi ya daidaita su amma har yanzu ba su gai da shi ba to mu da shiryan yaƙi ba ina wanda ya san wata hanyar da za mu bi hanyar makka ɗin ba wannan hanyar da suka tara mutane ba wani ya ce gani na san hanya ya rasu da ce ka ɗauke ka ɗauka mana wannan hanya sai zuwa hanyar suka bar waɗancan hanyar hudaybiya suna tafiya suka bulle hudaybiya to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika a gaya musu shi bai zo yaƙi ba ya zo ne don ya yi dawafi ya yi umra ya koma madina wa zai je ya gaya musu sabon kwanansa ya kare sai dai usman ba da zo ka je ka gaya musu ina usman ya je ya gaya musu suka je ai ba yadda za a yi bar muhammadu ya shigo mana nan garin duk duniya ta san muna yaƙi da ya zai zo ya shiga lafiya ya fita lafiya ba zai shiga bana ba sai dai in za mu kulla shawarwari yarjejeniyoyi ya dawo baɗi amma ban da bana kam usmanu ga ɗakin nan in kana so ka yi ɗawafinka ka ce ne ba aiko ni yi ɗawafi ba an aiko ni isar da wannan aikin kuma na isar ɗawafin da aka hana manzon Allah ya yi ai ni ma ba zan yi ba sai suka riƙe shi sai labari ya tadda manzon Allah ai an kashe usmanu sai ce wasu habbai ku zo ku sake yin mubaya'a da ni akan duk abin da ya faru ba gudu ba ja da baya sai dai ku mutu domin waɗannan mutane tunda suka she mini usmanu sai dai mun yi yaƙi da su kenan mutane suna jin girman dai usmanu usmanu gaba daya mutum dubu da ɗari hudu ko da ɗari biyar ɗin nan su zo su jaddada mubaya'a akan yin labarin an kashe usmanu suka zo duk gaba ɗaya suka yi mubaya'a akan sai dai a mutu amma ba su gudu ba sai dai waɗansu ‘yan kaɗan daga cikin masu munafurci su ne suka ɓuya ba samu wannan martabar ba su jaddu nukaisin gana sai waɗansu kabarai suka dando kan za su yaƙe su su sahabbai din a hudaybiya din Allah ya kame su ya danka su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya sallame su to sai sai ibn amri suka aiko shi suka aiko shi ka je ka gaya masa bana ba shigowa makka sai dai baɗi bar masa garin gaba ɗaya kwana uku yabin da ya ga dama in ya tafi ma dawo suhailu ya zo da manzo Allah ya hango suhailu ce jama'a a lamarin mu zai yi sauki gashi sun aiko suhailu suhailu da ya zo kamun suhailu ya zo ruwatun mas'udin sun aiko shi sarkin tsaye ya zo ya soma magana maganan ba ta shiryu ba da suhailu ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da suka nema gare ni inda na girmama ɗaki ne zai yarda musu yace mutanen makka sun aiko ni a rubuta yarjejeniya bana ba za ka shiga makka ba sai dai bani su bar maka garin kwana uku ka gama abin da kake yi kuma a rubuta cikin sharuɗa ɗin a ɗauke yaƙi tsakaninku da su shekara goma ba yaƙi kowa zai sadu da kowa ba tsoro a cikin sharuɗan a rubuta duk wanda ya gudu ya koma wajensa idan kun bi zai mayar muku amma wanda ya gudu daga wajensa ya koma wajenku kada ya nema mazalla ce ya yarda amma ban da mata mata kan ba za a mai da su ba aka yi faɗi sharuɗan ne masu nauyin gaske wanda ya fi nauyi ba kamar cewa bana ba shi da makaɗin nan sai na umar suka ji zafi ya rasulallahi ai mu ne akan gaskiya yace mu ne ya rasulallahi ai kai manzon Allah ce ni manzon Allah ne to ya za mu karbi lokacin da muke kafirai ma ba mu yarda da wulakanci ba Allah ya girmama mu ya hada mu da kai mu yarda da wulakanci ga mu ga garin mutane kawai ce ba za mu je ba sai mu fasa manzon Allah ce ni manzon Allah ne sai abin da Allah ya ce kenan ya ji zafi sai je ya nemi abubakar inda yake abubakar ka ji abin da mai gida yake yi ba ya ce umaru ka bai da hankali mutumin nan fa manzon Allah ne duk abin da yake wa cikin wurin Allah yake yin sa to ai ya gaya mana ya ce ya yi mafarki za mu shiga makka a cikin aminci mai aski zai aski mai sai sai zai sai sai amma mu zo nan a mai da mace ba za mu je mu ci ai bai gaya mana bana ne ko baɗi ba to haka dai aka kira sai na ali ya zo ya rubuta ya zo zai rubuta ya ce bismillahir rahmanir rahim su haifu da ke agogi bismillahir rahmanir rahim bai da shi ba ka rubuta bismika allahumma a zama an hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraisha ne ce goge rasulullahi da musa rasulullahi ne ma ya kishi ma ce mu hana shiga makka ta muhammad dan abdullahi sai na ali ya goge wancan na farko amma wannan kai ce ba zai goge ba hannun nan na ba zai goge rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace rubuta musu ai ɗaya ne ni ne Muhammad dan Abdullahi din da suka ce ni ne ko Muhammad rasulullah din wanda ba su yarda ba a rubuta Muhammad dan Abdullahi din inna alai bai bai goge rasulullah ba annabi ne aka nuna masa ya goge kuma yayi mu'jiza ya rubuta musu abin da suke son duk baya rubutu shine malamai suke cewa idan umarni ya saba da ladabi sai a bi ladabi a bar umarni wannan ya saba da dokar soja kenan obey before complain kenan sai na ali bai rubuta ba manzo Allah da kansa ya goge musu abin da ba sa so wanda Allah da kansa zai tabbatar da shi da kansa yake Muhammadur Rasulullah ko ko kowa ma yake kenan da aka aka gama yarjejjenoyin suka zama alheri musulmi za su shiga cikin arnan lafiya dau ba tsoro har su ji labarin musulunci a bakin musulmi ba waiwai ba saboda aka aka samu jama'a da yawa suka musulunta saboda wannan damar da aka samu gashi dai bana mutum dubu ne kawai da ɗari hudu ko zuwa da ɗari biyar amma bayan shekara biyu da annabi zai je makka ai da mutum dubu goma ya je don saboda jama'a sun riga sun samu da yawa ya zo ya ce jama'a sai mu mu yanka hadiyoyinmu mu warware umranmu mu koma cikin abu ya musu nauyi sai ya shiga wajen ummu salma ya gaya mata shi na ji tsoro mutane na ba da umarni amma sun yi shiru ce ya rasulullah abin ne da nauyi kai ka fita da kanka ka yanka hadiyarka ka yi aski in kai haka kowa ya ga kayi za su yi aka yi haka din sai aka koma bayan an kwana kwana goma sha ana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da dare sai aka saukar masa da wannan sura da zamu karanta yanzu yace an saukar min da sura tafi abun tafi duniya gaba daya tafi abin da rana take wucewa ta kai gaba daya yanzu ita zamu karanta anan wata ke somawa da inna fatahna laka fatha mubina Allah yana cewa inna mu fatahna laka mun bude maka fathan budi mubinan bayyananne fatahi iri uku ne akwai nasrun min Allah fathun qarib na farko kenan fatahi na kusa aiwa mu'minin albishir fatahi na kusa yana zuwa kenan sai aka samu wannan fathan mubina na biyu kenan wato fatahi a bayyane kowa ya ganshi sannan na ƙarshe na sauran kwana kaɗan manzo Allah zai bar duniya aka kawo shi idza jaa nasrullah wal fathu fatlan mutlaqan kenan fathan qariban fathan mubinan fathan mutlaqan inna fatana laka fathan mubina yawma tamutu ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ubangiji ya ce na yi maka wannan fatahi liyakfira laka Allahu ma taqaddama min zambika Allah don don Allah ya maka gafaran abin da ya wuce na zunubinka amma ta akara da abin da biyo baya manzo Allah baya da zunubi farko da ƙarshe shi shi masumi ne yaghfira laka Allahu ma taqaddama domin gafara wato a rufe tsakanin mutum da azabar zunubin da yayi ai hijabi tsakaninka da zunubinka ba zai cuce ka ba shine ya gafara ya rufe to shine Allah ya rufe tsakanin annabi da zunubi zunubi ba zai tadda shi inda yake ba maimakon mu in mun yi zunubi Allah in zai mana gafara sai ya rufe zunubi ya shiga tsakanin mu da shi ba zai mana ba zai ba zai sa a yi mana azaba ba shi ko annabi za a shiga tsakanin tsakaninsa da zunubin ne ba zai iso kusa da shi ba saboda shi ma'asumi ne Allah ya riga ya kiyaye shi zunubi baya zuwa wurinsa da farko baya zuwa wurinsa da ƙarshe ya fi laka Allah ma ta min zambika wa ma ta akhara wa yutimma ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imominsa gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima zai shiryar da kai hanya madaidaiciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah har kafafuwansa su kumbura idan an masa magana kamar aisha ta ga ya rasulullahi kana kallafa wa kanka wannan irin ibada bayan Allah ce ya maka gafara farko da ƙarshe ya ji a afala akunu abdan shakura ni ba zan zama bawa mai godiyan Allah ba ai ina godiyan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah zai cika ni'imarsa gare ka zai shigar da kai hanya madaidaiciya wa yansuraka Allahu nasran aziza Allah zai baka nasara mai buwaya kullun nasara ba ta rabuwa da sunan Allah domin babu inda ake samun nasara sai wajen Allah nasrun min Allah in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa yansuraka Allah nasran aziza Allah zai baka nasara mai buwaya الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Allah wanda ya maka wannan fatahi ya maka wannan gafara ya cika maka wannan ni'imomi ya baka nasara mai buwaya shine ya saukar da domin lokacin da aka annabi ya karanta wannan ayoyi na farko sai sahabbai suka ji ya rasulullahi ka ji daɗi ka ji daɗi ka ji ya saura mu to shine aka kawo sunan mu'mini a nan wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina Allah din nan shine ya saukar da natsuwa a cikin zuciyoyin mu'minai bayan da zuciyoyin suna tafarfasa ya za a dauki wulakanci lokacin da su ba su musulunta ba ba su yadda da hulakanci ya balle sun musulunta to sai Allah ya kawo natsuwa ya zuba musu a zuciyarsu zuciyarsu ta yi sanyi ta yadda da abin da ikon Allah ya yi da abin da annabi ya bayyana an zala ta ke tafi gudu mumini Allah ya kanin ya zado imanin wa imanin don su ƙara imani akan imaninsu su yadda da abin da annabi ya faɗa komai zafinsa walillahi junudus samawati wal ya ku duniya kar ku ji kafiran makka tun sun tare annabi sun hana shiga makka rundunan sama da na ƙasa duk gabaki ɗaya ba suna hannun Allah kuma Allah nan shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine wanda babu kamar sa daraja cikin al'umma gaba ɗaya idan Allah ya ga dama ɗan danki ɗaya kawai na sauro zai jefa mutanen makka sauron nan sai ya yaƙe su balli ba an hada da arjannun duniya balli ba an hada da mala'ikun sama balle sauran wada saboda haka kar ku damu rundunar sama da ƙasa duk tana hannun Allah kuma Allah shi ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ba zai bashi a matsayi na tsastasci ba da shi da jama'arsa wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim don su ƙara imani akan imanin su ya saukar musu da wannan natsuwa walillahi junudus samawati wa junudus samawati rundun rundunan sammai warar da rundunan kasai gaba ɗaya lillahi na Allah ne suna hannunsa wa kana Allah ka riga ka san yadda Allah yake aliman masani ne hakiman gwani ne yadda ya hukunta duka shine zai zama mai kyau ya zama daidai تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما tun da an yi wa annabi albishir bari muminai mabiya annabi su ma za a yi musu albishir din Allah ya yi haka ne yurfilar ya saukar musu da natsuwa da ƙarin imani akan imaninsu yurfilar don ya shigar da su almuminina walmuminati muminai maza walmuminati mata jannatin aljanna wanda al'anharu ƙorammai ta jini take gudana min tatiya a ƙarƙashin aljannar yurfilar muminina walmuminati jannatin ta jini min tatiya al'anharu خالدين فيها ذات دوما cikin wannan aljanna wa kafira annum sayi'atihim kuma zai yabe musu dukkan zunuban su kamar yadda aka wada annabi ya fi zalka Allah ma ta kaddama min zalika ma ta akhara shi da bai da bai da zunubi to su wa'annan sahabban su ma an gafarta musu zunuban su wa kafira annum sayi'atihim wa kana zalika yin haka dinnan a saukar musu da natsuwa a zuciyoyinsu a shirya musu aljanna a gafarta musu zunubansu wannan shine fauzan babban rabu aziman mai girma a inda Allah a wurin Allah abinda sahabbai suka samu kenan والمشركين والمشركات الزانين بالله ذن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا wannan ɓangare na jamala na shigar da muminai aljanna da yi musu gafara kullum aka ambaci 'yan aljanna da abin da zai kai su aljanna da hali da aiki da maganganu to sai an faɗi abin da yake kai mutane wuta da halinsu da maganganunsu su ma wayannan su dawo har abada wayancan ma su dawo har abada wa azibal munafiqin wal munafiqati ha kuma Allah zai azaba wa munafukai maza wal munafiqati da munafukai mata wal mushrikin wal mushrikati da arna matsafa maza da arna matsafa mata يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ويعز والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الزانين بالله زن الثوب وأنما سموب zato cewa annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da zai fita zai je makka din da niyyar ba zai yaƙi ba amma zai je ne ibadan umra ya dawo sai aka ɗaɗɗaita labari annabi zai je makka makka mutanen da suka yi gayya suka zo har madina za su yaƙe shi Allah ya kiyaye shi ne kuma zai je garinsu ai in ya je kan ya ba da kansa in ya je ya ba da kansa suka ta ba da labarin sa mutane ƙirya kar abi annabi kafiran makka sun zo har kofar madina sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam su ci nasara ba Allah ya taimake sun koma shine yanzu zai bi su har gida a wannan ai an kai musu kenan azanina masu mummunan zato billahi zanna sau'i zato zato mummunan zato cewa kafiran maka za su ka masa habbai in sun je zanina billahi zanna sau alaihim da'iratu sau abinda kafirai suke faɗa cewa kafirai za su kama sahabbai wato a ga mummuna rana da'ira ta hau kan sahabbai a'a sai dai da'ira ta hau kan kafirai da mushrikai amma ba kan sahabbai ba sahabbai kan Allah zai kiyaye su za su je lafiya su dawo lafiya alaihim da'iratu sau wato wato abinda zai zai zai da'ira din da suke fata da'ira wato musiba sunan musiba ne ake ce masa da'ira ana yi amfani da ita wajen sharri to in Allah ya ce alaihim da'iratu sau wato sharrin in ya zo dai akan kafirai zai sauka da mushrikai ba akan sahabban annabi da annabi ba wa ghadiba Allahu alaihim bayan haka ma Allah yayi fushi da su ya ƙara musu fushi wa la'anahum ya la'ance su ya ƙara musu la'ana akan fishin wa adda lahum jahannam kuma Allah ya shirya musu jahannama a'udhu billah wa sa'at masira amma makoma ta ɓaci in aka ce jahannama ce makomar mutane to makomar su ta ɓaci Allah kiyaye ولله نور السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما أما يميت ونن لدم متاني ستبتر a ganin daman Allah ne sahabbai suke yaƙi da kafirai amma in ba haka ba rundunar sama da ƙasa duk suna hannun Allah Allah kuma shi ya aiko annabi wanda yace bai yarda ba ya faɗa wa Allah ne ai komai ma zai iya faruwa akan wanda ya yi jayayya da Allah Allah mai sama mai ƙasa mai rundunar sama mai rundunar ƙasa walillahi junudus samawati wal ard rundunonin sama da rundunonin ƙasa duka lillahi na Allah ne wa kana Allah ku riga kun san Allah ku haka yake azizan mabuwayi ne hakiman gwani ne إنا أرسلناك شاهدا inna arsalnaka shahidan وبشيرا ونذيرا wa mubashiran wa nazira inna arsalnaka mu mun aiko ka ne in ji Allah Allah yana gaya wa annabi shahidan ka zama mai shaidawa musulmi sun yi imani da kai sun zama ƴan aljanna mai shaidawa kafirai sun ki karɓan aikanka sun zama ƴan wuta inna arsalnaka shahidan wa mubashiran kai albishir wa wanda suka yarda da maganar ka suka musulunta wa naziran kai gargadi wa waɗanda suka yi karɓan aikanka su zama ƴan yan wuta za su sha azaba لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila mun aiko ka ne ka zama shaida ka zama mai albishir ka zama mai gargadi mun yi haka ne li tuminu billahi don a shigar da manzon Allah in sallallahu alaihi wa sallama tun da yake a matsayinsa ana awwalul mu'minina shine farkon mu'minai li tuminu billahi an aiko ka ne don ku yi imani da Allah wato manzon Allah da duniya duka an kira su zo su yi imani da Allah a hannun manzon Allah li tuminu billahi wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah ana kiran manzon Allah ya yi imani da manzancinsa ya yi imani da kansa sauran muminai ko su yi imani da manzancin manzon Allah su yi imani da manzon Allah din idominu billahi wa rasulihi wa tu'azziru ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne musulmi ya girmama manzon Allah idan ya ji magana manzon Allah ne ya faɗe ta to ya fifita wannan magana akan kowace magana idan ya ji ga aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya fifita wannan aiki akan kowane aiki kamar yadda Allah yake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ya kuma tan manzon Allah ba kwa kama da kowace mace a cikin halitta gaba daya to haka kuma komai na manzon Allah babu irinsa a cikin halitta gaba daya in ya ba da umurni to umurninsa ya bi kowane umurni in ya yi hani haninsa ya fi kowane hani ituminu billahi domin ku yi imani da manzon da Allah wa rasulihi da manzonsa wa tu'azziruhu ku girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tuwaqqiruhu ku darjanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kalmar tu'azziruhu ku girmama shi ku taimaka masa ku goyi bayansa wa tuwaqqiruhu kuma wiqiru ku darjanta shi ku ji nauyinsa ku ba shi darajar da Allah ya ba shi wa tusabbihuhu shi kuma Allah ubangiji tusabbihuhu ku yi masa tasbihi bukratan wa asila safe da yamma ku yi wa Allah tasbihi safe da yamma irin wannan ya zo da yawa a Qur'ani ai wa Allah tasbihi safe da yamma bil gudui wal asali bil ashi wal ibkari bukratan wa ashiyan bukratan wa asilan ya zo da yawa alqur'ani ana isharan lazimi da safi lazimi da yamma wanda Allah ya ba mu mu yan tijaniya a hannun shehu tijani jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum muna yi wa Allah tasbihi safe da yamma lazimi da safe lazimi da yamma kawai yadda ya zo a nan alqur'ani wa tusabbihuhu bukratan wa asila إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه كان فسنؤتيه إن أجرا عظيما الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفي بما آهد عليه الله وسنؤتي أجرا عظيما يا رسول الله sahabbanka guda dubu da ɗari uku ko da ɗari hudu ko da ɗari biyar ɗin nan wanda suka yi maka mubaya'a akan ba gudu ba ja da baya sai dai a mutu a ƙarƙashin bishiyar nan shine bai asur ridwani inna ma yubayi'una Allah duk wanda ya miƙa maka hannu yayi mubaya'a da kai kamar ya miƙa wa Allah hannu ne yayi mubaya'a wa Allah man yudir rasula faqad ada Allah duk wanda ya biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah biyayya ne innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah masu yin mubaya'a da kai din nan suke baka hannu Allah ne suka yi wa mubaya'a suka ba shi hannu yadullahi fawqa aydihim hannun kan nan da yake kama hannun sahabbai kaman hannun Allah ne yake kama hannun sahabban Allah ba a dangana masa hannu ba a dangana masa ko ta gaba daga cikin kamanni da halitta ne su kamili shai amma irin wannan in ya zo ana nuna girman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an ce hannunsa da yake kama hannun muminai yana a wajen mubaya din kamar hannun Allah ne yake kama hannun muminan kamar hannun Allah ne yake rike da hannun kowa wanda ya mubaya a gare shi wannan darajanta nuna darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama amma Allah ba a dangana masa hannu yadullahi fawqa aydihim waɗansu na fassara hannu in an haɗi hannu an dangana wa Allah sai a ce kudura ko iko ko ƙarfi kamar yadda yake gudana a cikin maganganun mutane ai wani shi ke da hannu a cikin wannan magana ai wani shi ke da hannu a cikin wannan magana ma'anansa shi ke da iko kenan to sai a faɗi iko ba za a faɗi hannun ba yadullahi fawqa aydihim kamar na kaza duk wanda ya cika wannan alkawari wanda ya wanda ya cika alkawari ya cika wa kansa ne wa man nakasa wa innahu yankusu ala nafsi kowa ya warware wannan alkawari ya warware wa kansa ne wa man awfi ma ahada alayhi Allah duk wanda ya cika alkawarin da yi wa Allah na mubaya'a wa manzon Allah a gindin bishiya din fa zanuti ajran azima da sannu za mu bashi lada mai wani irin girma alqur'ani yana cewa fa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi ya ayyuhan nasu inna bamukum ala anfusikum wala hiqul makru illa bi ali abubuwa guda uku idan mutum ya yi su ko an ba shi sojojin duniyan nan gaba daya da makamansu ba za su iya kiyaye mutumin ba na farko mai warware alkawari in dai sana'a ka warware alkawari ne to ka warware sha'aninka duka ba abin da zai amfane ka tun da ka warware alkawari akwai mai mugun tanadi mai mugun tanadi mai mugun tanadi mai tono ramin mugunta shi ma kamar yana tonawa inda zai fada ne ya tona yadda zai iya fitowa duk mai tona ramin mugunta wa yan uwansa musulmi to ya sani fa kansa yake tonawa ha kuma mai zalunci duk mai zalunci kar ya amince zaluncin da yake yin nan yana yi wa kansa ne zalunci zai dawo a kansa wa man yadin minkum nuzifu azaban kabira duk mai zalunci Allah zai masa azaba in dai ba ya tuba Allah ya yafe masa ba ko wanda aka wa zalunci ya yafe ba warware alkawari da mugun tanadi da zalunci duk wanda ya haɗa da wannan uku to ba abin da zai iya kiyaye shi man na kaza wani nawa kusa ala nafsi wa man kaza ma ahada alayhi Allah fa sanudi ajran azima سيقولون المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا
سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وآلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا يا رسول الله dan ka dawo gida daga Hudaybiya mutanen ƙauye za su zo wurinka za su ce maka ƙarerai wanda suka ƙi su bi ka lokacin da ka shirya ka kira su ku zo za a tafi makka din nan mutanen ƙauye su muzaina su aslam su gifar to za su zo su rika ce maka ya rasulullahi abin da yasa ba mu samu dama mun bi ka ba saboda dukiyoyinmu ne suka shagaltar da mu shagaran na amwaluna wa ahaluna iyalanmu da dukiyoyinmu su suka shagaltar da mu lura da su ya hana mu bika ya rasulullah Allah ce in sun bada ya ƙarya suke yi da baki suka faɗa maka baya cikin zuciyarsu ƙarya suke yi su dai an gaya musu dai idan ka je mutanen makka da kai da sahabbanka duka za su kama ku wanda suka zo har garinku suka yaƙe ku balle kuma ku ɗauki kanku ku je garinsu to shi yasa suka ja da ba suka ce ba za su je balle a hada da su ƙarya suke yi shagaran na amwarna wa haduna fastaghfir lana ka nema mana gafara wajen Allah na rashin bin ka din nan dukiyoyin mu ne da iyalan mu suka shigaltar da mu mu samu dawa mun bi ka ba ka nema mana gafara wajen Allah yaquluna bi alzatihim ma laysa fi qulubihim ƙarya suke da baki da harshe suke faɗa maka magana ba ta cikin zuciyarsu ba abin da ya hana su bin ka kenan ba abin da yana su binka din mummunan zaton cewa mutanen makka za su kama kai da sahabbanka duka kiya ko su bi ka ba fastaghfir lana yaquluna bi alzabihim ma laysa fi qulubihim qul da ya musu ya rasulullah wa man yamliku lakum min allahi shay'an in rada bikum darra na rada bikum naf'a to wa wa zai wa zai mallaka muku wani iko daga Allah in Allah yana nufin in radakum darran aw radakum naf'an idan Allah ya ya ya nufa idan kun bi ni kun je makkan wani abu zai same ku akwai wanda zai hana ikon Allah abun ya same ku in kuma ba abin da zai same ku akwai wani abu wanda zai kawo wani abun ya same ku komai cikin ikon Allah yake in radakum darran in Allah yana in Allah yana nufin ku da bala'i bala'in zai same ku awara da mutum nafan in ku Allah yana nufin alheri da ku alherin zai same ku bal kana Allah ma ta wanda kabira bal ba haka bane abin da yake zuciyar ku dai Allah kabiran yana sanye da abin da kuke aikatawa mummunan zaton nan naku yana ku bini ba wai kun shagarar dukiyoyi da iyalai bane بل ظننتم
إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله ما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا آآ كودي kun mummunan zato ne cewa manzon Allah in ya je maka da shi da sahabbansa duk kafirai za su kama su abinda kuka zata kenan bal zanantum kun zaci Allah in qalibar rasulu manzon Allah ba zai sake dawowa Madina ba wal mu'minuna wanda suka bi shi dinnan ma ba za su sake dawowa Madina ba ila ahlihim su dawo wajen iyalansu har abada haka kuka zata mummunan zato wazun yana zalika fi qulubikum wannan ƙaryar da wannan mugun nufin ya zauna muku a zuciyarku kuwa shedan ya zayyana muku cewa ba makawa da manzo Allah ya je kafuran maka za su kama su duk gaba daya abun ya aka kawatar muku da wannan a cikin zuciyarku abun da ya rabu fitowa kenan wazanantum jannat sawi kuka yi wa annabi muna zato da da muminai cewa za su sake dawo ba sun tafi kenan wa kuntum sai kuka zama ku ma kauyen mutane goran halakakku ko kuka halaka amma sahabbai da annabi sun je lafiya sun dawo lafiya ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا آتنا للكافرين سعيرا Allah yana kira mu mu yi kyakkyawan imani na gaskiya da Allah da annabi mu yi kyakkyawan imani mai ƙarfi imani da Allah mu yi imani mai ƙarfi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba imani sako-sako wanda in dan wani abu ya taba imani zai rushe ba wa man lam yu'min billahi wa rasuli duk wanda bai yi kyakkyawan imani mai ƙarfi da Allah ba bai yi kyakkyawan imani da annabi ba imani sako-sako wanda kowace iska ta buga sai imani ya rushe fa inna atanna lil kafirina sa'ira duk wanda bai imani mai kyau da Allah ba bai imani mai kyau da annabi ba wanda yana daga cikin kafirai Allah kuma ya shirya wa kafirai wuta azabar wuta Allah ya kiyaye ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ملك السماوات والأرض ملك السما da ƙasa gaba ɗaya lillahi na Allah ne yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafartawa wanda ya ga dama komai laifin mutum idan ya tuba Allah zai masa gafara don shi da shi mutumin da abin da ya aikata duk kayan Allah ne in komai laifin mutum in ya tuba wa Allah Allah zai masa gafara sai dai in ya mutu bai tuba ba wa man ya mutu wa lam yatub min wizrihi fa wid ila Allah jami'a amrihi wanda ya mutu bai tuba ba yana miyagun ayyuka bai tuba ba ka bar wa Allah kayan kar ka sa baki kar ka habba inda wuta a lahira ai suwa ne yanzu ana wuta a ba ruwanka ka bar shi da Allahnka in bai tuba ba in ko ya tuba Allah ya yi masa gafara sannan kuma komai zunubin mutum in dai ba tsafi ne ba in ya mutu ma ba bai tuwo ba din ko menene in ba tsafi ne ba Allah zai gafarta masa in ya ga dama sai dai in ya mutu yana tsafi bai tuwo ba wannan kan ba gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta kowane zunubi in ba tsafi bane in ya ga dama ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ina gafarta wanda ya ga dama ya bashi dama ya tuba ya masa gafara ya zuwa wa azu mai sha ya azabtar da wanda ya ga dama in ya ga dama ya hana shi tuba ya mutu yana kafiri ko ya mutu yana kaba'ira bai tuba ba wa kana Allah fi Allah gafuran mai yawan gafara ne wa inna rabbaka wasi'ul maghfirati gafara suna da yalwa rahiman mai yalwar rahama ne wa rahmati wasi'at kulli shay saboda ayar da take cewa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajzahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa la'anahu addalu azaban azima ayar da take cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan bai tu ya kashe mumini da gangan wa jazahu sakamakon sa jahannamu khalidan fiya kuma zai dawoma a ciki wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da wanda ya kashe mumini da gangan wa la'anahu Allah ya la'anci wanda ya kashe mumini da gangan wa adda lahu azaban aziman Allah ya shirya masa wata irin azaba mai wani irin girma saboda munin wannan abu wani mutum ya kashe muminai tis'in da tara da ya kashe muminai tis'in da tara sai nadama ta dawo masa ya rasa inda zai sa kansa yana tambayan malamai malamansa ina za ka samu gawara wanda ya kashe mumini ɗaya ma ga abin da Allah ce balle mumini tis'in da tara ina za ka samu gawara ya tambayi wannan ya tambayi wannan har ya tambayi wani malami ce ba za ka samu gafara ba ce to tun da wani samu gafara ba zai cika ta ɗari sai ya kashe mara ya kashe mara kuma sai damuwa ta dame shi kamar da har fiye da na da sai wani malami ya ce za ka samu gafara me zai hana maka samun gafara gafara Allah mai yin wannan me zai hana maka amma kai niyan za ka ƙaura daga garinku za ka koma garin suwa ne wato garin wasu bayin Allah salihai idan ka yi niyan wannan ƙauren ka koma garin waɗannan bayin Allah ka je ka tuba ka yi ta ibada Allah zai maka gafara sai ya karbi wannan shawara ya ɗauki hanya zai bar garin nasu zai koma garin waɗancan bayin Allah salihai inda zai koma ya ta ibada har ya mutu don Allah ya masa gafara yana tafiya sai ya mutu a hanya da ya mutu a hanya sai ya zama garin da zai je din da garin da ya fito nisan wurin duk daidai ne sai mala'ikun azaba suka ce ai kai namu ne ai baka baka je garin da zaka koma din ba mala'ikun rahama su ce ai kai namu ne kai niyya ka fito za ka koma garin salihan bayin Allah aka yi tijaya sai Allah ya aiko mala'iku su zo su yi wa waɗannan mala'ikun rahama da mala'ikun azaba shari'a sai aka ce to yanzu a auna a ga ina ya fi kusa ya garin rahaman ne garin bayin Allah masu ibadan ne ya fi kusa ko ku garin banza din inda ake kashe mutane aka auna sai aka samu ma daidai har yanzu amma haƙarƙarinsa ya shiga cikin cikin kusatan garin rahama din to shi ganin sai Allah ya masa gafara Allah ba dai ba dai ba dai bai tsammanin rahaman Allah ba a kuma yi masa garaje ka ce ai malamai sun ce duk wanda ya kaza ya kaza dan aljanna ne nayi duk wanda ya kaza ya kaza dan aljanna ne nayi to ai in dai ba ana so a ce Allah ya saba alƙawari ba ai ni kan dan aljanna ne ka kada in ka faɗi haka duk wanda ya faɗi haka ya kade wato yayi kunu yayi amu kenan ya amince da zabar Allah ba amincewa da zabar Allah me zaka nuna wa Allah me za ka nuna wa Allah saboda haka jama'a mu ta tuba mu ta istighfari mu ta tuba mu mu ta istighfari kuma mu nemi hada kanmu da masu gaska gaskiya ya yi wa da taqullaha wa kunu masadiqin ya kumu mu ne ku ji tsoron Allah ku hada kai da mutane bayin Allah masu gaskiya kaga dai wannan gari ne aka yi shaida aka ce garin bayin Allah ne masu bautawa Allah in ya kaure ya koma can yana ibada Allah zai masa gafara ya kaura zai koma can bai kai can din ma ya mutu amma da kyar aka samu hakarkarin sa ya shiga ya fi kusa da wancan gari sai aka yi masa gafara a yawanta istighfari da salatin annabi la ilaha illa kuma hada kai da mutanen gaskiya ko kaki ko kaso mutanen gaskiya ka san su zuciyarka za ta gaya maka in zuciyarka ta kuza ta ce maka wayan na ai kaza kaza ne ta bata ta bata waccan zuciyar ka ta neza da je ai in dai waɗannan mutanen ba su ne mutanen gaskiya ba to ba mutanen gaskiya ke na duniya saboda haka Allah annabi yake ce mana alaikum bis sirri fa inna sirra yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna wa la yazalu ar rajulu yasdiqu wa yatarra sirra hatta yuktabu ila Allah siddiqa ni dai na ce ku riƙe gaskiya ku riƙe gaskiya in ji annabi na ce dai ku riƙe gaskiya ku riƙe gaskiya duk wanda ya riƙe gaskiya gaskiyar nan za ta dora shi kan kowace hanya ta bautan Allah ta ta hanyar kirki gaskiyar nan tana tafiya da shi har ta kai cikin aljanna ko mutum baya gushewa yana gaskiya yana kirdadin gaskiya har Allah ya rubuta shi daga cikin siddiqai kuma yake maza ku nisanci ƙarya ku nisanci ƙarya ku nisanci ƙarya ƙarya ba za ta gushe da mai ƙarya ba sai ta ɗora shi kan kowace mummunan hanya kuma tana tafiya da shi har cikin wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirdarin ƙarya har a rubuta shi wane maƙaryaci to idan Allah ya rubuta mutum wane mai gaskiya to ko ka ce ba shi da gaskiya ba mutumin gaskiya bane zuciyarka za ta gaya maka in ba haka bane haka kuma in kana ƙaryan kana ƙaryan ko son da mutum yake maka in ka faɗi gaskiya ce to ko gaskiya ne dai ko irin maganganun nan nasa ne kai masoyinsa ne ba amma in Allah ya riga rubuta wani maƙaryaci din nan to kai kanka ba za ka yarda da shi ba akan maƙaryaci yake amma masoyinka ne in an ce ya faɗi kaza ce shi ya faɗa eh to ko gaskiya ne ko kuma irin maganganun nan nasa ne amma in wa'ancan ne shi ya faɗa shi ya faɗa eh to ga dai yadda yake kam amma baya bai cika yin ƙarya ba to Allah ya riga rubuta ka mai gaskiya kenan ma mu ta kokari jama'a mu nisanci ƙarya da masu ƙarya mu yi kokari jama'a mu fuskanci gaskiya mu haɗa kai da mutanen gaskiya كانوا مخلفون إذا انطلقتم إلى مغارب لتأخذوها فانظروا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل bal تحسدوننا kanu la yafqahuna illa qalila قل للمكلفين من الأعراب سيقول المكلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبيكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا فذلكم قال الله من قبل وسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا su waɗannan wanda suka yi jinkiri suka ƙi bin kuɗin nan suka yi ƙaryen cewa iyalansu ne da dukiyoyinsu ne suka shagaltar da su muka ce muku ƙarya suke yi ba maganan cikin zuciya suke waɗan maganan baki ne ƙarya suke yi da sannu in kun koma gida za su ce za su bi ku yaƙi kar ku yadda su bi ku yaƙi Allah ya ce duk wanda bai halarci bai atun rigwari ba to ba zai je yakin khaibara ba ba shi da rabo a cikin yakin khaibara duk wanda bai halarci bai atun rigwari ba to in sun in kun dawo za su ce za su bi ku don su samu ganima sai yaqul mukhallafun idan talabtum ila maghanim litakhuzuha daruna natabikum ku bar mu bi ku yuriduna an yubaddilu kalam Allah wato suna so su canja abin da Allah ya faɗa kenan Allah ya ce idan kun koma za ku je yakin khaibara za ku samu ganima mai yawa amma waɗancan mutanen da basu bi ku cikin bai'atul ridwani ba za su zo za su ce za su bi ku kar ku yadda su bi ku ba su da rabo a cikin wannan yakin khaibara na waɗanda suka halarci bai'atul ridwani ne idan galatu litakuzuha zaruna nattabi'u ku bar mu bi ku yuriduna yubaddilu kalaman la qul lan tattabi'una kace har abada ba za mu yadda ku biyu ba kazalikum qala Allah min qablu haka Allah yace kar ku biyu ba za ku biyu ba a cikin yakin Khaybara wa sai yaquluna bal tasuruna za ta ba dai Allah ne ba ku dai kuna so ne ku mana hasara dan kar mu samu ganima Allah bai faɗi haka ba bal kanu la yafqahuna illa qalila wayannan mutane ba su da ilimin addini sai dan kadan masu karɓar ɗariƙar tijjaniya in an shiga ɗariƙar tijjaniya ba a fita za a rike ta ne har zuwa iyakar rayuwa ba za a bari ba kuma ba haɗa da wata ɗariƙar cikin ɗari kun waliya ɗari uku da goma sha uku kuma ba a zuwa ziyarar wasu waliyyai wanda suke cikin tijjani amma dukkan waliyan Allah muna son su muna girmama su kuma za ku kula da sallah ku riga yin ta cikin jama'a in maza ne mata kuma duk inda suke nan za su yi ibada su kuma za ku girmama iyayen ku musu biyayya in maza ne in mata ne za su girmama mazajen su kuma za ku yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a in kun samu yan uwa kuma ba za ku sha taba ba in ku yarda da wannan sharuɗa manyansu daga ci guda uku ne an shiga ba a fita ba hada da wata dariga ba ziyara wasu waliyai sai yan tijaniya to a kula da dukkan sharuɗan gaba da wannan guda uku su ne muhimmai in kun yarda na ba ku dariga shehu tijani lazimi da wazifa da zikirin juma'a Allah ya kiyaye mu Allah ya jiga mu matajin kiyaye mu iyayen kiyaye mu da madan mu da madan madan mu Allah ya saka wa shehu mu da alheri Allah ya samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda lamarin mu Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a a wurin mu Allah biya bukatun su Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mutanen mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya kiyaye su Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين